أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك مسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kaddarawa shi muka sake haduwa a wannan wuri mai tarin albarka a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan domin tafsirin mana alkur'ani mai girma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya kuma sannan ya ba mu ikon yin aiki da ita yan uwa musulmi a yau muna tara ga watan ramadan hijira tana 1445 wanda shine dace da 19 ga watan uku watan mars miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta 2024 har yau muna nan a cikin tafsirin suratul nisa'i a jiya mun kwana ƙarshen aya ta 63 a yau za mu tashi farkon aya ta 64 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما الله سبحانه وتعالى يتكبد بياني مساكا أبن شاهي منافقين أجيا بني بياني مساكا irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi waɗanda suke raya cewa sun yi imani da Allah amma kuma sai ka same su duk lokacin da wani hukunci ya taso ba su nuha Allah ba su nuha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ɗora nuha waɗanda ba Allah ba me yasa saboda a cikin zuciyarsu ba imani ne suka yi ba cikakken imani shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa a cikin wannan aya ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah kuma ba mu aiko da wani manzo ba sai dai dan a mushi da'a da izinin Allah walau annahum kuma da dai su in zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo maka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul ko manzo shi ma ya nema musu gafara wajen Allah la wajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai yawan yahiwa ne ko mai yawan jin kai duk da su munafikai ne da Allah ya yahi musu da kuma Allah ya ji kansu wannan shine abin da wannan aya ta kumsa za mu biya ta daki daki insha Allah Allah subhanahu wataala ya bude wannan aya da cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah kenan wannan aya tana tabbatar mu da cewa hikima ta aiko manzanni shine a musu da'a in ba da haka da ba dan menene za a aiko manzo dan menene Allah na iya shirye da kowa haka ne ko to amma da ya aiko manzo dan saboda a mishi da'a ne shi yasa yace illa li yuta'a sai dan a mishi da'a yayi kama da faɗar shi a cikin suratul dariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun can lamu ta'lil ce ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mu ko wa ma arsalna min rasulin illa liyuta ashima ba mu aiko da wani manzo ba sai dan a mushi da'a kenan hikima aiko shi shine a mushi da'a saboda yi mushi da'a yi ma Allah da'a ce man yuti'ir rasula فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليك عليهم حفيظا haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ashe da'a ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a ce ga Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to dole sai ka so Allah subhanahu wa ta'ala in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutiu in san kana gaskiya ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mishi biyayya kake in aka ce ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka bi ta in san ka na gaskiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce ga me yin shari'a da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka ji wajen shi to saboda nan Allah subhanahu wataala na farlanta wa da'a akan wanda ya aiko a matsayin manzo malamai suka ce nan lamun ta ta'alili ce ta dalili ce shine yasa yace illa li yuta'a ibnu atiya da yazo nan sai ce idan ka kalli wannan aya za ka ganin tana maka tambihi ne jawo hankali ne akan girma da daraja ta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kinan fa'anta ya Muhammad minhu kuma kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daga cikinsu kinan tun da tun da wuri Allah yana aiko manzanni ne da a musu biyayya duka annabawan baki ne duka manzannin baki ne to kai ma ai kana daga cikinsu kenan dan a maka da'a ne kenan da'a gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajiba ce dole a karba maka mujahid da yazo nan sai ce illa li yuta'a bi idhnillah kaga an sa bi idhnillah ko menene ake da izinin Allah sai dan a mishi da'a da izinin Allah kamar yaya sai ce la yati'u ahadun illa bi idhnihi wannan yana tabbatar mu da cewa babu wanda zai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a sai da izinin Allah kamar yaya duk wanda kaga yana yi ma annabi da'a sallallahu alaihi wasallam to Allah ya datar da shi ne akan haka shine illa bi idnillah sai da izinin Allah sai Allah ya yarda mutum yake dacewa ashe dace ne ai ba kowa ne ke amsa sunan musulunci ba kuma sannan ke amsa sunan biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa daga cikin musulmi wanda su dukkan wanda suka rato hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ma yarda su ko musulmi an gane akwai wa'anda su kwata-kwata duka sabon ne abinda suka rato ba su ma yarda da shi ba duka baki ne kuma su ma musulmi ne kira kaga komi dace ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk irin yadda kake son ka yi wa mutane bayani duk dadin bakinka to sai an samu kahiri sai an samu munafiki a cikin da'awarka sai an samu mutanen da su ba su ma kusanto bare su saurara sai an samu su suna zamna ne suna saurara amma ba don sun yarda abin da ake gani ba kaga duk hikima an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a shi ba duk iya bayani an kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shi ba to saboda ka kai dai in wa'azi za ka kai wa'azin ka shi yasa in za ka wa'azin ka kaka zagi kowa mutane ma annabi bai zage su ba amma aka samu wanda suka mutu suna akan kahirci cikin ba a zage su ba cikin ba a musu komi ba ba a gaya musu bakan magana ba ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma bakan magana duk wa'azin da ya shekara 23 amma kuma sai da aka sami wasu wanda suka mutu akan kahirci yan gane kashe ne shedan ne su wa'anda su sai da suka mutu akan wannan Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida cewa wa innaka la'ala khulqin azim lalle kai ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam kana bisa kan dabi'u wanda suke masu girma abinda annabi yake iya jurewa ba malamin da ke iya jure shi amma duk da haka sai da aka sami yan wuta a wannan lokacin Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake kyakkyawa kuma in ma za ka shayayya da su jayayya ta kama ka da su kam ijayayya da su da wadda take mahi kyawu amma da hakan sai da aka samu mutanen da suka bauɗi to saboda haka abin da ya kamata a sani a nan shi ne wa'azi shi ne na malami shiryon mutane na Allah ne kenan shiriwa akwai shiryawar take ta taufiki ce abinda ake ce mai hidaya ta taufik hidaya ce wadda in Allah ya maka muwafaka za ka yi ta akwai hidayatul irshad ita ta shiryarwa ce malami ne kawai yana biya na wuce yana wa'azi sai ya karanta wata aya sai ka ji kawai abin da kake dinnan baka karin shi kaga ta dalilin menene ka samu ta dalilin shiryarwar da ke amma in Allah ya ma mutum tawfiki ko ba a mashi wa'azi ya bar wannan abin yake akwai mutane da yawa wa'anda ba su yin sata ba da an ce musu sata ba ta rike wani amma ba su za ka samu wani ko ƙulhun lahu bai iya amma bai sata ga riƙon amana ga cika alƙawali kai bai taɓa kallon gabasa da sunan Allah da sunan ya sallah ba shi Allah ya shirya da shi ta wannan fannin za ka samu wani haka kawai zai zo ya karɓi musulunci yana yin wa'azi so ɗai sai ya karba shi ke to amma za ka samu wani ana ta yi kusa da shi gaban shi bayan shi duk gidan radiyon da ka kama yanzu a ne ake amma bai hana wani ya sha taba shi in zai shan ruwa saba zai buɗe baki da taba zai yin sahur ka gani to saboda haka mu sani da cewa da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawfiki ne na Allah subhanahu wataala wasu suka ce ai illa bi sababi idnihi sai dai da dalilin izinin Allah subhanahu wataala saboda shi ne yayi umarni da wannan da'a wasu suka ce ana iya cewa illa bi tawfiqillahi subhanahu wataala ila hadhihi at-ta'a sai in Allah ya datar da wanda ke yin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan biyayya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu to as-sa'di a cikin tafsirin shi da yazo nan sai ce cikin wannan akwai tabbatar da isma ta manzanni cikin abin da suke kawowa daga Allah subhanahu wataala babu kuskure a cikin abin da suke kawowa daga Allah subhanahu wataala babu kuskure a cikin abin da suke umurtar mu da shi babu kuskure a cikin abin da suke hani da gare shi me yasa saboda daga Allah ne subhanahu wataala sai Allah ya ce ka tuna musu walau annahum da dai su munafikan nan in zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kan kawunan su wajen aikata wannan aiki na banna da suka yi komawa zuwa wajen wani Allah lokacin da ake bukata a koma ga Allah wajen yanke hukunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fada cikin husuma da sun koma zuwa ga Allah kenan bayan sun tafi zuwa wajen wa'anda ba Allah ba da sun dawo kuma sun komo zuwa ga Allah sun nemi tuba kenan ja'uka da sun zo wajenka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da nan malaman tafsiri suka ce ja'uka nan a cikin halin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake yanzu idan mutum ya zalunci kan shi ba ya taya wajen manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam to da a ce su koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su wanda suka aikata wannan abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara Allah su suka nemi gafara Allah tukun da farko suka yi nadama kenan ko sannan kuma suka nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da wannan gafara wajen Allah ya nema musu Allah ya gafarta musu kasa ana iya maka abin alheri ka yi godiya ka yi kai kai kai sai kuma ka samu wani naka mutunanka cilashinka sai ka ce wani da Allah ka muna godiya wajen Allah wani zakka ce ake bada kai an saba baka zakka ta jaka biyar biyar ko jaka uku ko ɗari uku kawai ɗauko miliyan guda baka ka kuma cikin shekara guda ba ka yi hada miliyan guda ba ka mata ba ma rike ga hannunka ba taka ce in ka kama godiya daga nan sai ka ka kowa goma sha uku to amma ko da ka yi yi za ka kai ba ta isa ba sai ka ce to bari zuwa samu mala hamza masallaci ya kasuwa zuwa tun da alhaji nan nan yake sallah wannan masallaci mala hamza da allah amunu godiya wajen alhaji wani kaga ka samu wani mutum wanda ke da daraja wajen shi ko kuma ya ƙara wannan godiyar da za a yi menene za a yi ƙara tabbatar da godiyar da kai riga kai ne ka sa ko wanda in ya fara godiyar ma fashewa ke da kuka bai iya ida to shi ne da sun nemi gafarar Allah a shekara iya cewa Allah ya gafarta maka tsarin addinin musulunci ba irin tsarin kiristanci ba ne ba wanda za ka yi lahika ta wajen fasto ka ce to baba na tuba sai ta so ta yi Allah ya yi maka ba irin wannan bane babu wani mutum tsakanin Allah da kai aya tana nuna maka cewa idan kana neman gafara Allah kai tsaye za ka neman gafara wajen Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfirullah in manzan yana nan fastaghfara lahu wastaghfara lahum ar-rasul kuma sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara nema musu gafara wajen Allah shine ake nihi na gudu babu kowa tsakaninka da Allah ba wanda zai shiga tsakaninka da Allah wajen tuba a ce ka tuba ka ce to ka tuba a ne a ga ma Allah ka tuba sai ce to Allah ya maka amma ka ƙara ya goma sai ka ƙara to shine Allah ce la wajadullah da sun samu Allah tawwaban mai yawan yahiwa mai yahiwa ga masu neman yahiya rahiman sai ka same shi mai yawan rahama ne kai Allah subhanahu wa ta'ala yana yin farin ciki na musamman idan bawan shi ya dawo zuwa gare shi ya tuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata a cikin wani hadisi yake cewa lillahi afrah bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi farin ciki ga tuban dan bawan shi fiye da ɗan uwanku wanda ya kama hanya yana taya cikin sahara ka san kana taya cikin sahara kana taka sauni yana bacewa in ka wayo ba ka gano ta ina ne ka tafi to irin wannan mutum aka ce ya zo ya yi kwance ya sami ice ya yi kwance a cikin dokar daji yana tare da raƙuman shi bisa kan raƙuman nan ke da abincin shi da abincin shi da komi da komi ya kwanta yana kwana kawai ya tashi ya gaba bara kwamin sama ko ƙasa babu shi ina za yake ina ruwa suna bisa raƙuma ina abinci yana bisa raƙuma kuma yawa na raƙuma ma suke gwada maka hanyar ma yanzu da ya tabbatar da cewa ba raƙumi annabi sallallahu alaihi ya ce sai ya dawo ya ƙara kwanta gindi wannan iccen yana jiran mai dauka ta dauke shi mutuwa ce wannan la mahala wannan ya mutu kawai ya mutu yanzu ya dan kwanta yana dago kan shi kawai sai ya ga raƙumin ya dawo wajen saboda ya nuna yin warin cikin shi ga dawo da wani raƙumin ya yi ya ce ya Allah ni ne ubangijin ka kai ne ba wani aka ce akhta a yayin kuskure bin shiddatil fara don tsananin horin ciki to kaga irin wannan horin cikin kaga ai ya kai matuƙa ko to aka ce Allah ya yi wannan mutumin horin ciki idan ka dawo ka ce ya Allah ka yi wannan tuba to ya kake gani kinan lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai yawan yahewa kuma sannan mai yawan jin kai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi da yanke hukunci akan wa'annan munafukai sai ce fala wa rabbika fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to a wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la yu'minuna ba za su taba kasance masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sa kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kasance mai yin hukunci cikin dukkan abin da ya faru tsakanin su na rikici ko fitina sun la ya jiru fi anfusihim haraja mimma qadaita sannan in ka yanke hukunci tsakanin su sai kasance ba za su jin wani abu na damuwa ko kaikayi a cikin zuciyarsu ba saboda hukuncin da kai bai musu ba kenan ko wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙawa duk mutumin da hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah bai mushi ba to ba musulmin kirki bane wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره haka Allah subhanahu wataala ce a cikin suratul ahzab ba yiwa ga mumuni namiji ko ko mumuna mace idan Allah da manzon shi suka yanke hukunci bisa kan wani al'amari ya kasance suna da wani zabi wanda ba wani inda haka mai imanin gaskiya ne inda haka kana son Allah da gaske to ka san da cewa duk abin da Allah ya yanke hukunci akan shi alheri ne shi ne abin da da yawa daga cikin mutane ba su gane yau rayuwa za ka iya kasance kana son wani abu sosai sosai za ka kasance kana son wannan abu amma kawai sai ga Allah ya zo ya shiga tsakaninka da wannan abin da wannan abu ya hana ka wannan abu ka buga ka buga ka buga kawai Allah ya kawo abin da ya hana wannan abu to yana da kyau a matsayinka na musulmi ka gano da cewa wannan abin inda alheri ne da Allah ya baka shi wannan lokacin shi mumuni da wannan abin ne yake rage ma kanshi zugi na duniya mutane nawa ake zuwa a zo daga final ta balu mutum ya kashe kanshi ko dan an ci su ko ya kashe kanshi to gobe wannan wanda aka cin gobe ci zasu ka kun baka rayuwa ba ka sake hitawa nawa ke da kowa wanda zai ɗauka mota ya buga katanga washi ran shi ya ɓace damuwa nawa ke da kai nawa suke kashe kansu shi yasa adadin mutanen da suke kashe kansu da kansu a cikin kasashe na musulmi dan kaɗan ne muna nijar shirman kada kaji an ce wani ya kashe kanshi da kanshi ana ji ma amana amma idan ka tai kasashen tura duk daƙiƙa sai ka samu wani ya kashe kanshi duk minti guda sai ka samu wani ya kashe kanshi da kanshi su kan kansu mutanen su kan kansu ila shafa and security su kan kansu ka kan kan kansu ana tunanin cewa ya kashe kanshi ko don lokaci a zo a tarra shi wa bakin ciki ya mashi ya rata ya kan shiga fanka ya mutu musulmi nawa ka taba jin hakan nawa ka taba shi irin wani abin ya faru da shi inda na san nazarai an taba yin wani so guda na ko sallah karama ne ko sallah babba wata shekara an taba samun wani wanda ya kashe kanshi mutane suka kai mashi sallah an taba samun irin wannan abu amma banda wannan ban taba tunanin ta an samu wani irin wannan abu mutumin da dai ka zo ka tarra bara za ka tarra shi wurin duk bala'in da ya wada tunanin ma ya kashe kan shi ma bai taso ba sai da kashe tsoha kan da lota gani to shi ne bambanci shi ne unwanin musulunci shi yasa akwai wani bincike da su turawan suka yi sai ka ce duk mutumin da ke da addini ya yi mutumin da bai da addini shi ma a duniya haka suka ce su da kansu aka ce mi yasa aka ce wanda ke da addini akalla yana da ubangijin da yake ganin cewa shine ya kowa karhi kuma shi ke kaddarawa shi ke sawa shi ke hanawa idan bala'i ya ga ya karin shi sai ya ce to ya bar abin ga Allah muna mutum nawa ke bar abu ga Allah nawa ayi abu ka ce ka bari ga Allah akwai wani bincike da wata ONG ta taɓa yi ta Amurka a nan cikin Nijar namance sunanta na karanta shi da Faransai aka yi shi a ciki suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da 'yan Nijar suka bambanta da shi suka ce kasancewa su kashi 99 cikin 100 musulmi ne sannan musulunci inda ke musu tasiri a ciki shine sun yi imani da kaddara sai da suka fassara abin da ake ni da kaddara suka ce dan Nijar ne ya kai ka banke mushi ɗa ƙofa gidan shi ya ce kai ka ƙara to sai su kama ka ya ce a sake ka ya ce ko da ana bisa kan ganin oshi ne Allah ya kadar ta ya mutu saboda ka bai amsa diya ko diya bai amsa mutane nawa suke yin irin wannan abin cikin musulmi ai ya ma a kilga yanzu ne da aka samu mutane wanda suka waye tura sun fara musu tsari ga kai suka fara gane cewa a sai son durwa sai a ce a to a yi yancin ka ne a ko ganganci amma da ko da ganganci ko ba ganganci in abu ya zo mutanen gari suke kashe fitina kawai za su yi maka to da Allah ya haƙuri Allah ya kawo Allah ya kawo Allah ya kawo ku tashi ku tafi nawa ake kashe irin wannan fitina nan ba sa kan hanyar aika su tsufa mutum zai zuwa baka san shi bai ce maka malam kawa Allah kai haƙuri kuma kai haƙurin kai batu da zaka ce ma yawa Allah ya san ma Allah ma kaga mun wancan mu da su ko to shi yasa binciken su gaskiya ne kuma wannan ɗabi'a da suka gayi ba inda take da tasiri kamar munan wurin in ka kalla munan nan Nijar da mali da irin su burkina faso nan ne za ka ganin babu yakin irin na tsakanin ƙabilu babu shi babu irin wannan abu me yasa saboda musuluncin muni ya hana irin wannan abu mutum bayin gangancin kashe wani duk da ba shari'a musulunci ake yi ba to yanzu wannan kasashen namu da shari'a musulunci ake yi da mutane za su kasance ni na tabbatar maka da sai mun yi rayuwa irin rayuwar sahabbai inda ana shari'a ta musulunci na tabbatar maka da sai mun yi rayuwa irin tasu bakin mutum yana da wata ɗabi'a wannan ɗabi'a ita ce dukkan abin da ya bada kanshi a kanshi sai ya aikata shi bai cika kasance a maciyin amana ba kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kahiran maka suka taso mashi da shi da sabon shi suka ta musu wulakanci suka ta azabtar da su wurin da annabi ya fara tunanarwa inda ya kamata sabon shi su yi gudun hijira afirka ne wajen bakaken mata wajen najashi habasha ko ba can bane ba a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa sarkin habasha na wancan lokacin najashi kirista ma ne akan yana kirista annabi sallallahu alaihi wasallam ya diba ya ga cewa ina ne zai iya aika wannan sabon nashi duk duniya ba wani musulmi in ba su ba sai shi amma cikin kiristancin na wannan bawan Allah adali ne shi so da yana baka fata me yasa bai aika su rum ba me yasa bai aika su wajen kisra ba misra me yasa bai aika su iran ba farisa me yasa bai aika su wajen mayyamayin sarakan duniya ba na wancan lokacin nan afirka ya aiko su nan cikin afirka cikin habasha wajen kirsa wanda bai yi imani da shi ba a wannan lokacin menene annabi ya kalla gaskiya da amana ce ya kalla ƙarshe da ya aiko su suka zo wajen shi shi yasa malaman tarihi suke cewa addinin musulunci ya fara shiga afirka kahin ya shiga a cikin madina ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ba su gana wa 'yan baƙaƙen wata koyi saboda sai da addinin musulunci ya fara ɗarwayarwa nan wurin sannan ya shiga can wajen sai bayan shekaru mutanen madina suka suka taida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira can wurin bayan komi ya tabbata ne mu daga nan bakakken hata muka saki sama annabi sallallahu alaihi wasallam muka miƙa mashi su muka ce sataito kikinan komi ya tabbata baka hata bai taba cuta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wani abu na cuta ba baka hata bai taba daura runduna ta yaƙi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabin ba a tarihi ba har da ce wannan abu ba cikin da tarihi ba inda baka hata ya zage wani annabi ko kuma aka yaƙe shi aka ce dole sai an yaƙe shi saboda yana constitution minas ga daula ta musulunci yana tsoratarwa yana barazana ga daula ta musulunci baka wata bai taɓa zama barazana ba ga addinin musulunci bai taɓa inda barazana ne shi ba zai annabi sallallahu alaihi ba zai aiko mutanen shi wajen wajen najashi ba yana baki wannan lokacin kuma ƙarshe abinda zai nuna maka cewa zaɓin da annabi sallallahu alaihi ya yi mana jashi zaɓi ne wanda yake cikakken zaɓi kuma shi na jashi sarkin habasha na wannan lokacin ya mai da ragon sunan shi mutanen ƙurashawa a wancan lokacin kahere na ƙurashawa mushrikai da suka ji labarin inda aka aika wa'annan sahabban su ta sibu da hijira sai da suka samu mutane wanda suka yi kowa kahin basira daga cikin ƙurashawa suka ce aika wa'annan mutanen sa ta hisa samu wannan sarkin su ziga shi ya sako wa'annan sahabar na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi na ja shi lokacin da aka aika mashi annabi mutanen bai san su ba amma da suka zo musu masarki yanzu sai ga yan uwansu sun zo suka ce suna son su gane shi ya ce ba matsala sun zo suka suka same shi suka ce mishi wa'annan mutanen ba mutanen kirki bane sun bauɗe ma ƴan uwansu sun hita daga cikin addinin kakanninsu da uwayensu kai dadin da dadawa ma sun zo ma da wani annabi wanda ya saba ma annabin ka kai wanda kai imani da shi ka sake su a bida su wajen ƴan uwansu su suka san ciwon su najashi ya kira su wa'ancan ba a yanke hukunci mutum ba yana najashi ya kira su ya ce kunji kunji kunji kunji abinda suka ambata ja'afar bin abu talib ya tashi ya yi bayani najashi karshe ce mishi ka zo da wani abu wanda wannan mutum yake gaya muku sai ya karanta mashi farkon suratu maryam in ban mance bayan da tarihi yake yana karanta mashi idanun shi suka kwaran yau da hawaye ya ce mawa an can kahirin ku kuma ba zan ba ku annan mutanen wannan bawan allah da annabi sallallahu alaihi ya ji labarin cewa ya rasu sai da ya mishi sallah daga madina daga can ya mishi sallah wannan yana nuna cewa mutanenmu sun yi bakin kokarin wajen taimaka mu addinin musulunci yanzu ka diba ko yanzu idan ka lura da mutanenmu na Nijar na wani ina ne muka samu addinin na musulunci kai wani balarabe bai ma taɓa maka mawa a zima wani ko maka bai taɓa zuwa kai hanyar da ma ake zuwa maka ma bai sani wani hanyar mutu ba zai yi maka ba nawa suka mutu ba su taimaka ba amma wani ga daki ga daki da shi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai imani kuma shi gani kiran tashin kiyama su ne gaba gaba wai dole sai Allah ya karbe su cikin aljanna su su ne yan birnin kiran tashin kiyama wa qalu nahnu ha eh ba su wannan bar su ba yahuda ne ai wannan wanda suke cewa muke da dukiya muke da yaya وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين من يعني كذا إنسو mu muka yi kowa yawan dukiya mu muka yi kowa yawan yaya kai ko lahira aka te ba wanda zai iya mu azaba yana ɗayan na karanta shin kyamma su ma takan suke to saboda ka yana ɗaya daga cikin ni'imar da Allah ya yi mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ga wanda ya gan shi ba kai wani wa ko zandar bai taɓa zuwa bale a cewa ya taimaka da magaram shi ne yake kawai ana gayanta musamman matan na cikin gida ko wajen biki ba ta zuwa can wani bakin bikinsu daga nan tsibiri sai kohoyen ma shi ke amma ko bai hana ta ta sallah bai hana kiyamale da ana kiyamale ta ta kiyamale ana tarawih ta ta tarawih tana ta karatunta na makaranta to shi yasa gyara kaɗan ne za ka shiga aljanna insha Allah ka yi ƙoƙari ka raba kanka da shirka sannan kuma ka yi ƙoƙari ka tsaya bisa kan dokokin Allah duk mutumin da bai shiga aljanna ba a irin wanga yanayin da muke ciki na duniyan nan gaskiya ya asara ba a koma lahira kuna laɓalaɓe ba yiwuwa ka yi laɓa-laɓa kana lahira ka sha bayanan duniya kuma sanar lahira kuna laɓa-laɓa tsakani da Allah haɓa to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za su taɓa yin imani ba sai sun sa ka kasance mai yin hukunci cikin dukkan abin da ya shigo tsakaninsu na rikici ko na husuma kenan imanin mutum bai cika sai in yana sa Allah da manzan shi a matsayin masu hukunci haka ibn kasir ya ce annahu la yu'minu ahadun hatta yuhkima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur imanu mutum bai cika sai ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hukunci cikin abin da yake aikatawa cikin dukkan al'amuran da suka taso shi sannan wannan kare bai isa ba summa la yajibu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya kasance ba su jin matsala komi ko kaikayin komi cikin zuciyarsu saboda abin da ka yanke hukunci a kanshi wasu malamai suka ce wannan aya ta sabka ne saboda waccan kisa da na karanta muku ta munafikin nan nahiya a kuna tana da shi ko wasu suka ce a ta sabka ne akan zubairu bin al-awwa akwai hadisin abdullahi dan zubair da yake cewa anna rajulan min al-ansar lalle wani mutum daga cikin mutanen madina khasama zubair inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai karar zubairu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sharajil harrati a cikin wani tabki da ke da kwai a cikin gonar zubairu ba kenan yana makwataka da shi a gona ko kuma a jardin allati yasqawna biha an-nakhl wanda wa'annan ruwan ko kuma wannan tafkin da shi suke shayar da dabinnan da ke da kwai a cikin gonakansu fa qala al-ansari sai wannan mutumin yace ma yace ma zubair sarrih al-ma'a yamur ka saki ruwan nan su dora zo mu ka san in ruwa suna a cikin jarran ɗinka wane ne ya cancanta da ya fara shan ruwa kai ko makwabcinka kai kada ke da abu wannan ya ce baka ya tafkin na Allah ne eh duk da Allah ne ai kai ma na Allah ne ko ai komi ma na Allah ne to amma dai tun da na Allah ne cikin bangaren wa Allah ya sanya shi cikin bangare na ko to tun da cikin wuri na yake ko mulki na ne eske kana da sha ka zo ka ce mana sai na saka maka shi a kowane lokaci yake so magana ta gaskiya ne ta Allah kaga baye ko to yanzu suka haka nan sai wannan mutum ya kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma Zubair ya ce isqiya Zubair summa arsil al-ma'a ila jarik ka shayar da itacen ka Zubair da ruwan tafkin idan ka koshi sai ka buɗe hanya sai ruwan su kai ma makwabcinka annabi sallallahu alaihi yana ga yin wannan magana fa ghadiba al-ansari sai wannan mutum da wannan munafiki ne a shi da rigan musulunci sai ya fushi fa qala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah an kana ibnu ammatika dan saboda zubairu kuzan dinka ne dan ya kasance dan dan uwan babanka ne dan ya kasance dan ya uwa babanka ne shi ne za ka yanke wannan hukuncin nan aka ce fatalawwana wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam nan huska annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza sun maƙala sannan sai ya ce ya zubair ya kai zubair saura ka ji sabon hukunci isqi ka shayar da sharran ɗinka ruwa sun ma habisul ma sannan kuma ka tsaye da ruwan hatta yarja ila aljanna sai ya koma ga katanga to haƙƙin ka ne aiko ina da haƙƙina ne ina da forashi cikin gidana makwabci na ce in bashi tiyo shin tsakani da Allah in na bashi wannan tiyo na ɗiban ƙoshi ba yayi ha bai ba to sai ya kai ƙara ta kuma kotu kana ganin yi akwai hankali cikin wannan abu babu shi ga ƙa'ida ba sai ma ya bashi ruwan ba amma har aka ce mashi ka shayar da gonarka yadda ya kamata kuma sannan daga baya ka miƙa wa makwabcinka to kuma sannan makwabci ya caɓo irin wannan magana to shi na annabi cimshi to ga hukunci yadda yake ƙarshe ba wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne canza hukunci ba a haka nan ne yake ƙarshe to shi ne aka ce Zubairu yake cewa wallahi ina tsammanin cewa wannan aya ta sauka ne bisa kan irin wancan mutum to shi yasa salafus salih suka kasance suna tsanantawa wajen biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u nisa'akum almasajid idza ista'zanu idza ista'zankum ilaiha isa iza idza ista'zannakum ilaiha ina idan suka nemi izinin ku zuwa gare ta wannan hadisin dama ai akwai shi sananne ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace sallata a cikin ɗakin mijinta ta hilada ko to amma idan ta nemi izini kuma ta tafi masallaci ta yi sallar tarawih ko qiyamul layl aka ce ka ahlata ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko hadisin Abdullahi bin Umar ne hadisi ne ingantacce to wata rana Abdullahi bin Umar yake karanta wannan hadisi cikin mutane yace kala sai ce fa kala bilal bin abdullahi sai bilal dan abdullahi ba bilal wancan mai kiran sallah wannan ana ce mishi bilal dan abdullahi sai ce wallahi la namna annahunna wallahi sai mun hana su wani mai kishi ka sa ko mazajen nan masu namijin kishi ka shi wallahi sai ya hana su gaba ya kala sai abdullahi bin umar ya zo wajen shi fasabbahu sabban sayyi'an ya mishi mummunan zagi ya ce ma same tuhu sabbahu mislahu qat ban taba shan abdullahi dan umar ya zagi irin wannan batun da nake saboda ran shi ya ɓaci yace ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari manzo Allah ya ce kai kuma kana ta sai kun hana su me yasa ya hushi kai wannan saboda ganin saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'id bin Jubair yake cewa akwai wani dan uwan Abdullahi bin Mughaffal yana ya balle ai mun san ya balle ko to ya balle haramun ce wala ko kana yi ka dauka garga ya balle haramun ce saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya balle abinda ake ballawa bai iya yi maka farauta ai sannan bai iya maka maganin makiya amfanin da ake samu wajen ya balla balle maka ishiya ta hadu ko kuma idanun su abin ishiya ka kadai take ballewa to mine ne unhwanin yinta kaga babu ko to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dora yin haka to Abdullahi bin Mughaffal yana ga yin haka nan sai wani dan uwan shi ya ci gaba da yin yabbali ya ce ran na Abdullahi bin Mughaffal bayan ya gaya mashi hadisi nan sai ga ya ci gaba da yi sai ce mashi yanzu na ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar yin kaza ka koma kana yi kuma na san kaji ya ce daga yau ba ni ƙara maka magana har abada har abada bai ƙara mashi magana saboda kawai har ya sa shi cikin layin makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke game da abin da ya shafi kiyaye dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muna yi ƙara ga ayako
ولو أنا كتبنا عليهم أن ابتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله سيتي قبل تشيرا داديسو ولو أنهم كما داديسو ولو عفوا ولو أنا كتبنا عليهم كما دادي وأنهم متانا من وجبتا أكنسو muka yanke hukunci muka ce a naftulu an fusa kun ku kashe kawunan ku a wai furujo min diyare kun kuma muka yanke hukunci muka ce ku fita daga cikin gidajensu gidajen ku da a ce Allah ya saukar da aya ya ce kowa ya kashe kanshi ko kuma kowa ya fita daga cikin gidajen shi Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilan minhum ba wanda zai iya aikata wannan sai kaɗan daga cikinsu sai masu imanin daga cikin za su aikata wannan abu kenan ba a gane mai imani na gaskiya sai lokacin da aka kawo aya aka ce to ga abin da aya ta ce kayan ra'ayi to wani lokacin za a ganin mutum ya fara yin baya baya yanzu da shari'a musulunci ake in mutum haddi ya tabbata a kan shi aka ce za a dace mashi hannu nan ne za a gane mai imanin gaskiya ya yarda a dace mashi hannu ko ba za yarda da guru zai ta wajen unicef da guru zai ta wajen human rights watch masu kare haƙƙin da adam kai ƙarshe kirista ma da koma da koma roma da zama to shi ne aka ce da an yi haka da ma fa'aluhu illa qalilu min ba su aikata shi sai dai kaɗan daga cikinsu amma su sani walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi da dai a ce sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairahum da khairan lahu da ya kasance mahi alheri gare su wa ashadda tasbita kuma da ya kasance mahi tabbatuwa a kansu zai ƙara tabbatar da imaninsu zai ƙara tsananta imaninsu zai ƙara tabbatar da dagadagansu Allah ya ce kuma wa idan la'atai na hun milladun na ajiyar na adiyar kuma da sun aikata haka nan kawai da mun ba su daga wajenmu lada wata ke mai girma wala hadaina hun siratan mustaqima kuma da mun shirya da su hanya wadda take mai ƙaƙa me yasa saboda duk wanda ya biyayya ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to sai ya samu wannan sakamako idan wannan aya tana nuna mu cewa duk mutumin da Allah ya jarabta da wani abu ya yi haƙuri ba zai samu babban rabu amma kaga rashin haƙuri shi ke ga mutum ya buru shi nan za mu tsaya insha Allah abin da makaranta dai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi
tambaya ta rubuta cewa malam amai ba da gangan